Masu saurare, dangina ‘yan uwana, na dawo gare ku. Lalle ana rugumutsi cikin ratanga, ko ina rigingimu ne. Kuɗi, kuɗi na haukata mutane, suna rikita mutane wa, ko ba haka ba, yaji? ɗan kazagen hangara? Ladidi, ko ba haka ba ne, uwan leƙe-leƙe da ke da sangare, uban ƙumbiya-ƙumbiya, sarkin ƙumbiya-ƙumbiya da nuku-nuku? Anya ko Doktar Sani yana iya riƙe likitan ratanga. a cikin irin wannan rugumutsi da ta shiga? To wai ma, shi Abdulaziz zai huta a hannun polis? Ku biyo mu a cikin wannan shiri domin ku ji ci gaba kai tsaye yanzu yanzu nan. Rayuwa kenan.
Tabara shalla mai iko Allah shi ke maganin komi. Ina gaisuwa ga duk jama'a ma'aikatan cikin santa santa ratanga domin aikin ku yayi daidai. Ungo zama cikin likita hangara mai takura ma mata baki da tausayi baki kula ma dan kowa. Ungozama mai rama ga mai kula da dan kowa. Rama a gaishe ki keke muke yabon kullum aikin ki yai daidai. Sharu saraku walladidi mara imani mai raba arman danta ya shi ka daina bugun matarka hakuri.
Shiri na ashirin da biyar. Shari'a
Mushe Garba a matsayin shi na shugaba ya gayyaci taron kwamitin masu cin amfanin karamar likita. Aikin wannan kwamitin shi ne sa ido ga dukkan aikin gidan likitar tamu.
To jama'a assalamu alaikum. Ya kamata kowa ya nemo ya kama wuri ya zauna domin saboda mu yi abin da ya kawo mu. Madalla. Eh, ina cewa da kowa sani bisa ga abin da ya faru bisa ga diyata rasuwarta. Zainabu. Kenan wannan abun shine za mu tsake tantauna a kai saboda mu gano menene dalilan. Kuma mun gano kan cewa da babban likita da ta rasu hallu akwai matsala wanda ya shahi wurin tanada maganuka wurin ajiyarsu. kenan wajen ajiyar magungunukan maganin dole ya lalace ga salte ga dauda bai da kula kenan dole ne duk wanda an ka ɗauka an ka ba wannan maganin zai iya aiho mishi wata cuta ko ko ya ma mutum ya rasa ran shi haka ne gaskiya ne wannan ko ba haka ba haka ne wallahi yawwa kenan shi yasa ne muke muka haɗa kunan saboda mu samu hira da dr sani gaskiya ne haka ya ba mu jawabai bisa kai ga wannan abun mi ke kawo haka na rashin kula da eh, eh, ajiyar maganuka Mm, haka ne ko ba haka ba haka ne wallahi Wannan yawwa taka gaskiya ne yawwa wannan taki.
kenan eh, ina ganin wani can bayana wane ne shi wancan mutumin wanda yake rubuce-rubuce waye ba shi izinin shigowa nan wurin
Ina kwanan ku?
lahiya Sunana Turawa. Ni ne ɗan jarida wanda ke shirya rahoto akan wannan kwamiti. 'Yan kwamitin ne suka ce in zo nan wajen taron. In kuma akwai matsala, ku gaya min ni zan tahiyata.
a'a za- riga diba zauna wannan babu abun boyo a kai gaskiya ne kowa ya gayi abin da ya kamata saboda mu gano gaskiya al'amuran saboda abu idan ba a magantawa ba a iya gano shawara abin da za a yi ba wallahi wannan abin zai ci gaba da faruwa haka ne kullum sai an cuta kenan wa babu ɗaya.
boyo a ciki haka ne Eh, mushe sama kamar yadda ɗazu kake ga bayani to ya kamata a ce kai a matsayinka ka ɗau matakai ko kuma ka bi abin sau da ƙafa tun lokacin da aka ce an kawo diyarka a gidan likita maganin da aka fara bata har zuwa kula da aka yi na biyu har zuwa lokacin da ka samu labari an ce ta rasu ya kamata ka yi abin sau da kafa kamar yadda ka ce wai rishin tsabta da wajen da ake Tanadin tanadin magunguna shine yasa shine a dalilin mutuwar diyarka to kayan diyarka ta rasu ai akwai mutane da dama waɗanda suka rasu Gaskiya ne.
kayan haka ne Haka ne.
kenan ni a ganina abin da ya kawo haka shigowa da gurɓatattun magunguna na jabu a cikin likitar ga shine ya kawo haka Wannan kuma ya dace a ɗau matakai ai bincike a ga su wane ke da hannu shigowar wanga magani mm, na jabu a cikin gidan likita ga saboda a gurfanar da su gaban hukuma haka Wannan ne magana gaskiya ne ta wannan gaskiya magana ce.
ta ta gaskiya ne haka ne kwamitin masu amfani da likita bai yi shinkiri ba 'yan bincikensu tuntuni har sun zo likita suna neman masu laifi domin ya kamata a hukunta duk wanda yake da hannu a cikin mutuwar mushe garba gaskiya wannan abun na mutanen nan ya yawa ha ya za a yi a ce dan ciwo bai kai bai kawo ba ha tuntuɓe ma mutum iya kawai sai kwaso jiki ya so asibiti ya ce musu mai mushi magani mi suka ɗauke mu ne ko sun aza wannan gidan renon yara ne To hangara sai haƙuri ya za a yi aikin mu ne a yi.
yo ai abun ne ya yi yawa ha Salamu alaikum.
amin wa alaikum alaikum salam Ina wani ku?
lahiya lau sannu Mu da dai.
lafiya?
lahiya lau muna Ya lahiya.
aiki?
alhamdulillah To da farko ni mamba ne na kwamiti masu amfani da wannan likita.
to Na zo ne zan muku waɗansu 'yan bincikoki akan wannan likitar taku.
a to shikenan eh jean paul A hangara.
za ka iya ka ba mu wuri ko A ba damuwa ba damuwa.
to shikenan Mm. kaga wannan wanda ya huta shine jean paul A shi ne Jean Eh, Paul.
ma'aikaci ne a cikin asibitin nan sannan kuma yana da kokari sosai ya iya aikin shi A, haka Mm, gaskiya.
eh ai da ka shigo ai kaga mutane kaga yawan mutane da suke nan ko Hakan, hakan, na ga mutane.
to kenan kaga hakan ya nuna cewa muna aikin mu sosai yadda ya kamata da ba mu aiki yadda ya kamata ba za ka tardo irin yawan mutanen nan da ka gani ba a waje suna jiran To madam, ba yawan mutane a likitar ku ba zai sa a bincika a gano cewa ba matsala a cikin likitar taku. Idan aka duba a ƙasa ba mamaki abinda ku ke tunani ba haka bane. Amma idan ba za ki damu ba ina so zan shiga a majiya magungunan ku zan yi waɗansu 'yan bincike.
dan miyo
Ina so in duba magungunan ku ne wani iri ke da kwai wani iri kuke amfani da shi.
yawwa to kaga mu jiyajiyan nan ma aka kama magunguna don haka ba a masa su ba cikin kwamfuta kenan ko ka shiga ba wani abin da zaka gane mu ba mu da hannu a cikin mutuwar yarinyar nan ka gane ai ko da a ce maganin na amoxicillin da ta sha shine yayi silan mutuwarta ai mu muke da nauyi mu je mu yi bincike mu tambayi ministan kiwon lahiya daga ina ne maganin nan ya hutu ka gane ai To madam, ya naga kin yawaita da hankalinki akan wannan bincike. Kwata-kwata kin ta da hankalinki. To shikenan ba matsala. In har ba kya son a yi bincike akan wannan magana, kin ga zan tafi. Amma bayan wannan ina Dr. Sani.
dr sani bayanan ya huta ya je cikin wani harkokin nashi To shikenan na tafi amma zan dawo.
To, shikenan. Hai, mun mata gaida Aisha.
Eh hangara Na'am, doctor.
ina macen nan da muka ma hoshi da asuba kin kula da ita da ya kamata ko Eh, sosai yadda ya kamata, doctor.
to madalla Jean Paul Dokta, ina magungunan da nace ka shirya a magunguna dokta ga su can na ɗauko ga sanan na ajiye muku.
to madalla da kyau Ah, hangara, Na'am.
ni akwai wani ɗaurin amoxicillin. Na duba inda aka saba ajiye shi ban gan shi ba.
Ah, wannan maganin ni na ɗauke shi Jean Paul saboda ina so in yi bincike a kan shi. Eh, da ma duk wani sauran magunguna da adda insha Allah zan yi bincike a kansu.
madalla hangara haka yayi kyau kin yi nazari sosai da kike bincike bisa kan wannan maganin to yanzu binciken naki me ya bada Eh, to, doctor, na yi bincike kuma na gano daga inda aka fito daga maganin har zuwa inda suka tsaya kamun su uso nan wurin. Duka na yi bincike a kansu, na gano komi.
to madalla yayi kyau yayi kyau haka nan kwarai Wai dokta kuna tuna da kwanakin baya wani mutum da ya zo yana da matsalar mafitsara? Wanda muka ɗauki maganin muka bashi kuma bai mishi aikin komi ba.
eh kwarai da gaske ina tunar da shi to ai wannan ma'aikatan babban asibiti ne ya kamata su gano da wannan maganin bai yi isa ba kuma su bashi wanda ya yi wannan ƙarfi A gaskiya ne wannan dokta haka ya kamata su. yi.
Wa alaikum salam.
Na kwano.
Layi yalo yan mata.
Mandula ya aiko ni.
To. Eh man ga gashi yan mata. Man ga gaskiya mai kyau ne. In kika sha hospital ki za ta yi hori, ta yi tabshi daga nesa ma kina kirli da an gane ki an san maganin ke shawa. gashi jika 25 ne to gashi aha to na gode to sai an jima yan mata to
ladidi me nake gani yo ke har yanzu kina sai da wannan guba ta jiki bugu da ƙari kuma ga 'ya'ya mata kankana duk duniya tana da ke dena kuma ga shi hannun wurin makarantar ɗaukar karatu ɗakin ɗaukar karatu nan haba ladidi
dan Allah Abubakar kai haƙuri ba zan sake saidawa ba ni tahiya ta ma zan yi yo ke har yanzu ba san cewa wannan illa ce ga jikin 'ya'ya mata ba to naji ni zan kama miki amma ta hanya ɗaya ki sanar da aspartozina sannan aka shi wannan maganar eh dama kwanakin baya na mata magana biska magan da na sai kan titi na ba ɗana muhammadu ya sha ya kamu da rashin lahiya har wanda ya saida mini maganin sai da na gaya mata haba ladidi aiki yanzu ya kamata ce ki yin karatun tanasu ki san cewa yanzu kadara ke a matsayin ki na uwa uwa ta mace in ɗinki sun cin cikin cikin wannan halin wani irin shawarwari za ki ba su domin su kubatar da cikin wannan tayyar ki ce ya kamata ki ɗauki ki bada misali a fuskar wannan haba ya kamata a daina a bari ke ya ko kenan yanzu mai ta ɗaya ce ke ki ima kanki kuma ki bar wannan ke ji a daidai wannan lokacin ne inspector zina ta shigo zauren karatun littattafai lalle inspector zina tana rufu sa'a amin wa alaikum salam ah inspector zina na abubakar ke ce anan ɗakin littattafai ni kauce da kaina
ko wani kira ki a'a babu wanda ya kira ni kawai ni na kawo kaina ladidi a inspector zina abin da nike so in gaya miki ni nan da kika gani ba maki yake bace ba yanzu zo zo zo zo ina son ki gaya mini illahirin bayanan da ke da kwai
Ah, eh, inspector zina da allah ina son da allah ki bi ladidi a hankali domin a cikin wannan yanayi ba zai ba ta iya kutanta miki wasu abubuwa don haka ki bi ta a hankali sannu sannu domin ta kutanta miki abin da ke sa matsatsi a cikin rayuwarta wai kai bubakar ce maka na ina neman sabon uba ne ta ya aka yi kasan abin da ke cikin zuciyata
to tun da haka kin gani ba laihi ni ba laihi na shiru
bubakar ko za ka ɗan iya ba mu wuri mu tattauna ni da ita
to ba laihi ni na tahi na bar ku lafiya
ladidi abin da nake so in gaya miki ki kwantar da hankalinki ba ke kadai bace kika taɓa bani labarin mutanen nan da suke sai da magani na jabu ba ina son in kama su amma har yanzu banni da cikakken hujja shin kin san yaron na abdulaziz eh na san shi abdulaziz ya san masu sai da magani na jabu amma ba wannan ba zai sa a ce shi zai sai da magani na jabu na gaya muku tun farko gaskiya ni kenan ga gaya muku ladidi ko kina tuna da cewa na taɓa yi miki alkawarin cewa insha allahu zan kama miki ɗiyanki su dawo a hannunki eh na san da wannan to sai kin bani sababbin sunaye sababbin sunaye kina samun su eh ko kin san yaron nan mandula bin san shi ba ya yake yaro ne dan shekara 25 gajere baki ya kamannin shi suke ta in na gan shi yadda zan gane shi ko da yaushe yana sa kaya tsaf kina ganin shi da jan hula to aiko in shi ne ladidi na taba ganin shi a wata kasuwa yana sai da magungunan nan mayukan nan da suke sa mata hori suke lalata wa mata jiki kenan abin da ya sa sai da wa'annan mayukan nan ba zai hana sai da magungunan nan na jabu yau ne ranar shari'ar hindatu ya hankuri hindatu ɗaya hankuri an yi mata yanka da ƙarhi ba tare da sanin uwar ba
otu
kowa ya zamna
yanzu za mu buɗe shari'ar da ta kawo mu ina tunatar da kowa da kowa da cewa yarjejeniyar kare haƙƙin ɗan adam da ƙasashen afirka suka rattaba ma hannu a shekarar 2003 musamman ma haƙƙin ɗiya mata ya hana ƙuntata ma mata a ciki kuma an hana yin al'adar nan ta yi ma ɗiya mata kaciya yanzu ina son wadda ta shigar da ƙara ta iso a matsaya malama hankuri kotu tana so ki mata bayanin dalilanki na shigar da wannan ƙara
abin ya faru ne a garin jansuri inda na baro diyata hindatu da balkisu suna wasa na dawo bantar da hindatu na tambaye balkisu ina hindatu ta ce mini jaru ta heta da ita na tahi neman su sai na tarda su gidan matar da take ma diya mata kakiya kahin in zo ma sun mata kakiya jini na zuba na ɗoki diyata da gaggawa na kai ta likitan ratanga likitoci sun yi iyakacin kokarinsu ganin cewa sun ceto ranta amma kash aikin gama ya gama mai yanka ta kashe min ɗiyata hindatu
ya haƙuri nan kotu kike kuma za ta kwato miki yancinki kuma wurin ki zamna yanzu ina malama mai yi ma ɗiya mata kaciya ta zo ta ma kotu bayani yadda abin ya faru
ya mai girma mai shari'a abin da ya faru hatsari ne al'ada ce a yi mu yaran mata kaciya tun kakanni da uwaye a cikin al'ummarmu yarinya da bayi ma kaciya ba ta samun mijin aure
kenan kina nuhin a garin jansuri wannan ma al'ada ce
kwarai kuwa uwaye su suke neman maɗiyansu waɗanda za su musu kaciya domin su kare mutuncinsu su kare mutuncin gidansu in ba haka ba ba su sarkaka ba yara in ba musu kaciya ba ba su samun aure wannan na iya janyo bala'i ga uwayensu da mutane da yawa na ce yarinya da ba a yi makaciya akwai wuya ta aihu ina da magana a shari'ar nan ina da abin cewa ni ma ina da shaida ina da abin zana hudi a wannan wurin eh
kai abin hoi yana da tsari idan kana so kai magana zuwa za ka yi matsaya kai bayaninka to na gode mai shari'a ina son kowa ya san abin da ke faruwa ni dai ni ne uban yare ne kuma ni na ba da izini a mata kaciyan nan eh al'adar mu ce gadon mu ne kuma tarbiyyar da aka ba mu kenan mu a gida na yi iyakar kokari na na in ga cewa na kwato haƙƙi na kare haƙƙi da mutuncin gidana da na ɗiyana amma uwar yarinyar nan cewa da hankuri ta shigo da wani salo nata na daban wai su yi hikima ta irin tsari na zamani wanda ba mu gane marhawarshi ba eh magana ta ke ni malama mai shari'a a nan wurin jaru ta shigo cikin ɗakin shari'a da ƙarhi sai ka ce guguwa kowa sai kallon ta yake an ci gaba da shari'a ina kira ga jaru ta zo ta yi kotu bayani yanda an kai wannan kaciya ya mai girma mai shari'a lalle ni ni tattaro yara ƙanana ɗiya mata ni kawo su ni tsare ina nan domin a musu kaciya saboda wagga maragaiciyar uwa da aka yi da ita haƙuri uwa hindatu saboda bata sa al'adunmu ba da muka yi gado uwaye da kakin ne
a saurara ai shiru a saurara kamar yadda lauya mai kariya ya tambaya ina kira ga mai gari ya zo a matsaya
malama mai shari'a magana da ke gare ni a wannan wuri ita ce ina so in tunasar da mutane cewa muna cikin zaman makoki na mutuwar ita wannan yarinya kuma a wannan gari na jan suri babu mai fatan ganin yaran shi ya zama babu ko ma wane ne na yi bakin ciki ga irin yadda na ga an musguna ma wannan latiyan ya tsohuwa mai kaciya a wannan ƙauye ban ji daɗin haka ba malama mai shari'a kuma wannan shari'ar mu mun ɗauke ta tamkar dai an ci mutunci ko an wulakantar da al'adu namu na wannan ƙauye nake gani dai malama mai shari'a
na gode ko ma ka zamna
malama mai shari'a ina da tambaya
na baka dama to wai shi hakkin rayuwa shi ma kuna girma shi
amma wallahi wannan shine lauya gaskiya hankuri kin zabo na kware
a saurara malama mai shari'a a matsayina na lauya na gwamnati a wannan shari'a ba ku ganin ita haƙuri tana son ɗaukar fansa ne ku
a saurara kai lauyan hankuri da kai lauyan gwamnati ku taka a sanu domin nan ga ina da rahoto na 'yan sanda na garin ratanga wanda kuma a takaice ga abin da rahoton nasu ya ce yawan jinin da hindatu ta zubar bayan an yi mata kaciya shine sanadiyar mutuwarta ina kira ga ɗaya daga cikin ƙwararrun gidan likita malama umma ta huto ta ma kotu bayani kina nan lokacin da aka kai hindatu kuma kun yi iya ƙoƙarinku na ganin cewa kun ceci rayuwarta ya ne abin ya faru
Ya mai girma mai shari'a lallai haka ne muna nan. Mu kan kama mun yi iyakacin kokarin mu ceto wannan yarinya amma ina abin ya fuskara sakamakon jinin da ta zubda da yawa. Bancin shi kuma allo suna ma yara ƙanana mata kaciya suna zubda shi ne.
na gode ko ma ki zauna muna kiran Dr. sani ya zo ya ma kotu bayani ya abun ya faru
To, mai girma mai shari'a lalle ita dai yarinyar nan ko da aka kawo ta wajenmu tana zub da shi ne kuma ta zub da shi sosai. Abin da ya kawo haka kuma eh, jijiyar jinin ce aka yanki. Mun yi bakin iyakayenmu don mu tsaye da zub jinin nan ba mu samu ba. Mun yi duk iyaka abin da iliminmu na ma'aikatan gidan likita ya bamu don mu ceto ran yarinyar nan. amma jinin da ta zubda ya yi yawa sai kuma dai ga abin da Allah ya yi.
saurara to doktor muna so a likitance wai wani hatsari ne ɗiya mace ta iya shiga cikin shi idan an kamata wannan kaciya E lalle mai girma mai shari'a akwai hatsari. Hatsari shine kamar yadda na gaya muku zubar jinin nan. Bayan wannan kuma akwai illa wato illa ta zubar da jinin nan akwai lokacin da mace in tana tara da namiji takan jin zahi abin in ya ci gaba yana iya kamari sai a ga macen da aka ma kaciya a ko da yaushe ranta ɓace yake a ko da yaushe bata jin daɗin rayuwarta wannan za ya kai ta a wani lokaci wanda ita tarawa da ɗa namiji ma kwata-kwata ba ya ce mata komi.
na gode Dr. sani koma wurinka ina son mutanen garin jansuri kas su firgita kuma ita wannan shari'a ina so ne su gane irin lahanin da ya mace takan shiga idan an kai mata kaciya ina bokan ya garin take ta zo a matsaya
gani mai shari'a zan yi magana a matsayina na bokanya wadda ta gani abu da yawa cikin rayuwarta mai kare al'adun gargajiya na san hakur kuma na san duk a gidansu na yi mata da yawa magani wanda aka yi musu katiya kuma na ga wahalar da sun kasha bayan an kai musu katiya in kuna sama ima ɗiyan mata kaciya shi shika kawo aihuwa wallahi mu daina don babban kuskure ne ima ɗiya mata kaciya kamar an kashe suna mu daina don amfanin mu duka.
A saurara. Mai gari idan kana da magana zowa ne za ka yi a matsaya.
ya mai girma mai shari'a na gode da aka kara bani wata magana. abin da muke so in waɗi a nan da sunanmu na shugabannin al'umma da kuma shugabanni na addinai lalle tabbas muna da irin rawar da za mu takawa a cikin wannan lamari domin mu kau da waɗannan miyagun al'adu haka ne yi wa mata kaciya babban haɗari ne babban haɗari ne wanda ba a tsammani lalle haka ne babu wata ƙwararren hujja da ta ba da dama a yi haka halama hatta cikin addini annabi muhammad manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ya ce kar mu cutar da kawunan mu kar ka cutar da kanka balantana ma ka cutar da wani wannan kwararren hadisi ne kuma kowa ya san da haka Mm, shi nake so in gayi malama mai shari'a
na gode mai gari ko ma gurinka za mu ɗaga shari'an nan nan da ɗan lokaci kaɗan zuwa awa ɗaya za mu dawo
kotu kotu kotu
kowa ya zamna to mun dawo a cikin shari'anmu alƙalai dai sun tsaye da magana muna so ku miƙe tsaye don jin sakamako
ina ina da magana a bani da Allah magana minti guda ina so in yi magana nan kamar a yanke hukuncin shari'ar nan
an baka dama amma ina so ka sani ƙarin bayaninka bai canza komi a cikin shari'an nan
to na gode malama mai shari'a na kuma ƙara godiya zan yi magana ne da sunana na wakilin shugabanni da kuma wakilin al'umma na wannan ƙauye bayan dogon nazari da muka yi lalle mun yi shawara mun yi tsinkaye kuma dogon tsinkaye daga rana mai kamata yau malama mai shari'a mu dai shugabanni na haɗi na ce mu dai shugabanni na wannan ƙauye mun ɗauki alwati za mu yin watsi da wannan muguwar al'ada wannan muguwar al'ada ta yi wa mata kaciya za mu yin watsi da ita daga rana irin mai kamata yau na gode malama mai shari'a
na gode ko magurinka bayan tattaunawa kotu da alkalai sun gano da cewa kaciyar da aka yi ma hindatu shine dalilin mutuwarta saboda haka na yanke hukuncin zaman kaso na shekaru biyar tare kuma da jika 600 na tara ga mai kaciya amma kai yaji da ke jaru alƙalai sun ce kuna ganinta cikin mawuyacin hali kun ka kyale ta saboda haka za mu yi muku shari'a nan gaba an ruye shari'a
masu sauraronmu shin ba na daɗe ina ce muku ba ƙarshen alawa ƙasa to gashi nan bakin tika-tika bakin tik ita waggawan zamiya mai yi ma mata kaciya yau dai ta shiga hannu mutanen ratanga kun kyautata ma kanku da kun ka hana wannan mugunyar ɗabi'a ko wannan mugun aiki a cikin garinku. Tofa, da jarun jaraba da yaji, su ma za su shiga hannu ko kuwa. Shinwai, yaji ya shawa ma haƙuri lahiya, ita kuma hangara ina ta ɓoye wa'annan miyagun magungunan nata. Domin sanin duk waɗannan labarun, sai ku biyo shirinmu na gaba sau da ƙafa rayuwa kenan.
Ungo zama cikin likita